الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjidul imamul bukhari masjidul da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dipte birnin yame domin ci gaba da karatun wannan littafin na bulugul maram idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna a cikin kitabul hajji wanda muna tammaha inda ma ta samu a yau mu ida shi idan kun ba a manta ba za mu tashi hadisi na anas bin malik kada ku manta taken karatunmu a kullun shine hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila takwan fa umrun mudayya'u rayuwa ba ilimi rayuwa ce abur zargi shi kuma ilimin da baya kara ma mutum tsoron allah to bata lokaci ne a cikin abin da baya amfani Allah ka kara mana tsoronsa ka ba mu ikon aiki da abin da muke karatu mala ya ce wa an anasi radiyallahu anhu kala an karbo daga anas Allah ya yarda da shi ya ce kana yuhillu minnal muhillu ya kasance mai yin labbaika yana yi al-ihlal shine raf'u sauti bit talbiya shine mutun ya daga sauti wajen yin labbaik allahumma labbaik shine ihlal kenan ya kasance daga cikin mu akwai mai yin labbaika fala yunkaru alaihi ba a yi masa inkari wa yukabbiru minnal minnal mukabbiru sannan mai yin kabbara allahu akbar yana yi fala yunkaru alaihi shi ma haka ba a yi masa inkari muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin abin da yake karantar da mu shine a lokacin da mutum yake a cikin aikin hajji abin da dai ake so mutum ya lazumci zikiri ba a kayyade zikiri kaza ba aka ce dole shi zaka yi ta maimaitawa kenan kana iya kai ta maimaita labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika har zuwa karshe kuma kana iya kai ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har zuwa karshe kana iya kai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kinan wannan shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu idan dai kana aikin haji so ake yi an yakuna lisanaka rataban li dhikrillah harshen kai ya kasance a kodayaushe ambaton Allah yake yi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر بدك ابن عباس ألا يدرسوا قال يتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل وزن ألا يا توراني أتكين ما سنوي أو قال كوكم يتي في الضعفة أتكين ما سروني من جمع أتكين وسو جماعة بليل ددري أنغاني دكيوكو wannan hadisin ibnu abbas yake cewa manzon allah ya tura sa da dare kamin alfijiri ya keto ya tura shi tare da masu rauni izuwa meke da suna wajen jihar shaidan kun san a ranar sallah ana jihar shaidan wanda za mu gan shi a nan gaba to abinda ake so shine sai alfijiri ya keto sannan a tai to akwai wanda suke da rauni wanda ba sa iya sauri-sauri in suka ce su bari so lokacin da mutane za su tahiya gaba ɗai to za a bar su a baya za a iya a tattake su za su sha wahala to shi yasa su sai a sa su yi saurin tahiya tun da dare kamin sauran mutane su zo an gane da kyau ko wannan hadisin yana ƙara tabbatar mun da ka'ida ta almashaqqatu tajlibu taysir ma'ana tsanani yana janyo mi yana janyo sauki lokacin da kake a cikin tsanani na rashin ƙarhi kamar tsuha ya kama ka kaga sai ya zamanto ibadu da yawa an rage maka azumi an ɗauke maka an gane da kyau ko wasu ibadu daban-daban duka an rage maka su na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha Allah ya dare ita ce ista'zanat sauda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauda ta nemi izinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam lailatal muzdalifa dare na muzdalifa an tadfa a qablahu akan tatahi kaminsa shine ma'ana an tadfa ma'ana tatahi a wajen jihar shaidan kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat sabitatan ta'ani thaqila ta kasance mace ce mai nauyi fa adina laha sai manzon Allah ya mata izini muttafaqun alaihi ma ko kuma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin kamar wancan ne wancan ya nuna gaba ɗayan musulmai wannan kuma ya nuna sauda ta nemi izinin manzon Allah akan a bata dama ta tahi jihar shaidan ta tahi a makka kahimmi kamin alfijiri ya keto don kada mutane su yi yawa a yi dandazo sai kuma aisha ta siffanta mana da sauda akan cewa ta kasance mace ce mai mace ce mai jiki haka sauda daga cikin matayen manzon Allah akwai wasu abubuwa wanda ta bambanta da shi akan sauran mata musamman matan manzon Allah kowace tana da tata manqiba kowace tana da tata manaqib kowace tana da tata wani abu wanda wata bata da shi to yana ɗaya daga cikin abun birgewa na sauda shine wataran suna zamna suna hira manzo Allah da shi da matayen shi sai ce musu wadda za ta riga ni wadda za ta riga ku iske ni bayan na mutu a tuwalukun na yadan ita ce wadda ta hiku dogon hannu an gane ko ita ce wadda ta hiku dogon hannu sai suka fara kilgo kowace tana zura hannunta ana diba a wacce ce ta hi dogon hannu an gane ko aka dai rasa wacce ce waga ta ce a naki ya tsawo waga ta ce a naki ya tsawo tunda an ce hannu hannun duka yana shiga ciki ka san ko auna shi zai yi wahala sosai to sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a jima ba sai ita ma sauda ta rasu sauda na rasuwa sai Aisha ta ce eh yanzu na gane mi manzon Allah yake nihi ashe can manzon Allah kinaya ce yayi yayi magana ce mai halshen damu dogon hannu akwai hissi akwai ma'anawi dogon hannu ma'anawi shine me yawan kyauta dogon hannu hissi shine a auna a tabbata eh haka ne ta hi su tsawo an gane ko to aisha ce ta ce a shi dogon hannun da manzo Allah ke nuhi shine yawan kyauta domin sauda ta shahara da mi da yawan kyauta tsakanin mi matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan wata falala ce tata ita ta riga sauran matan rasuwa ta riga sauran matan iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ta riga su shan amarci ko an gane da kyau ko jayid sauda daga cikin manki bakinta shine abin da yake nuna muku yadda take son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda take hihita abin da ita take so abin da manzo Allah yake so abin da ita take so ta kasance mai jiki a ɗabi'ance ko mace mai jiki mafi yawanci ta yi saurin rukucewa ma'ana ta yi saurin zubewa ko to lokacin da ta zube dan tsuhuwa ya dan kama ta hakan ga ta manyanta sai ta ga kamar ba ta ba manzon Allah haƙƙinsa ta ga kamar ba ta mai da suna manzon Allah baya jin daɗi yadda ya kamata a ce ya ji daɗi da matansa da ita a wannan lokacin ta ce ya manzon Allah ni kwana na na bar mawa na bar mawa na bar ma Aisha radiyallahu anha ba ba a hazar bane ta ce ta bar ma Aisha sai da ta yi ta duba manzon Allah waye so a cikin matan waye jin daɗin kasancewarsa da ita ta ce to na bar ma aisha sai kasance aisha kwana nawa manzo Allah yake biyu in yama wancan ɗaiɗai to kun ga wannan duka abin da yake nuna falalaci ta wannan sahabiyar sauda radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda da ita suna ne mai kyau wanda yana da kyau ka sama diyarka ita kuma ka yi fatan ta yi halin saudakin mala yake cewa wa an ibni abbasin radiyallahu anhu ma qala daga ibnu abbas Allah ya yarda da su shi da ma'aifinsa ya ce ƙala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce muna latar muljamrata kada ku yi jihuwar shaidan hatta tatlo a shamsu har sai rana ta bullo rawahul khamsa illan nasa'i marawaita hadisan nan guda biyar suka rauta sai an nasa'i wa fihin qita'un sai dai a cikin hadisin akwai inqita'us sanad an gane da kyau ko kenan a ƙarshe dai hadisi ne hasan kada ku yi jihuwar shaidan sai rana ta hudu mu karanta wannan hadisin sai mu ɗan ƙara bayani domin akwai cin karo tsakaninsu wa na aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dade ta ce arsala annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ummi salama manzon Allah ya tura ummu salama lailatan nahari a daren sallah faramatil jamrata qabla al-fajr sai ta yi shihwar shaidan kamin alfijiri ya keto thumma madat sannan sai ta wuce a makka fa afadat ta yi tawaful ifada tawafi na tsakiya rawahu abu dawud abu dawud ya roto sa wa isnaduhu ala sharti muslimin sanadin hadisin kuma yana akan sharadi na muslim wannan hadisin a can manzo Allah ce kada a yi sai alfijiri ya keto wai sai rana ta hito ko haka ne yake yawa sai rana ta hoto a nan kuma gashi ta yi jihuwar shaidan kamin alfijir da keto yadda malamai suke hada wannan hadisin suna hada shi akan cewa wannan yana kasancewa ne ga wanda yake da uzuri kamar irin uzurin masu rauni ko kuma a'a yana nuna cewa lokacin da ya dacewa shine rana ta hoto shine afdal amma da mutum ya yi kishiyar haka jihuwar shaidan kinsa ya yi wannan shine kenan a takaice kenan yana nuna mutum yana iya jihuwar shaidan kamin alfijiri ya keto idan da uzuri wannan shine kenan amma wannan ana bayanin jihuwar shaidan ta ran sallah ce kusan jihon shaidan ranaku guda hudu ake jihuwar shaidan akwai na ranar sallah shi ana jihon jamratul aqaba shi kadai ake jihwa to ranaku guda uku na ayyamut tashriq kullun kullun ana yi su kuma guda uku gaba ɗaya ake jihwa to wannan yana bayani akan jihwar shaidan ta ranar sallah ne wa an urwa tabni mudarrisin daga umra dan mudarris radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida salatana hadhihi duk wanda ya halarci wannan sallar tamu ya'ni bil muzdalifa ina nuhin wannan sallar ta muka yi a muzdalifa fa waqafa ma'ana sannan sai ya tsayu tare da mu hatta nadfa har sai da muka tahi وقد وقف بعرفة الهالي يا سيا عرفة قبل ذلك كامن ونن ليلا أو نهارا جدري كود إني فقد تم حجه تهج سياتك وقضى تفثه كما ياتك أيكن هاجنسا سوني أكيت ما تفث أيكن أيكن هاجي سو أكيت ما تفث abinda wannan hadisi yake nuna muna yana nuna cewa da mutum ya yi mai ke da suna tsayuwar arafa to mafi yawancin ayyukan aikin hajji mafi mahimmancin ya yi su shi sama ya zo a hadisi manzo Allah yake cewa alhajju arafa shi hajji shine arafa da mutum ya rasa arafa to ya rasa hajji kun san dan me yasa dan saboda ita ba a ratirafenta ma'ana idan mutum ta kubuce masa baya iya riskota amma tawaful ifada as-sa'yu bayna safa wal marwa wannan duka mutum yana iya yi su koda lokaci ya wuce koda lokacin ya wuce sa mutum yana iya ramka su an gane ko amma shi kuma tsayuwa arafa ba a ramka shi domin lokaci ne wanda yake so guda a shekara shi yasa aka aka yi sauki sosai a cikin tsayuwa arafa ko da a ce awa guda ka samu ta tsayuwa arafa ka samu aikin haji wannan shine kenan a hadisi na gama yake cewa wa an umar wa an umar radiyallahu anhu qala daga umar Allah ya da shi ya ce innal mushrikina lallai mushrikai kanu la yafiduna sun kasance ba sa kwararawa su tai a meke da suna a wajen jihar shaidan hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta bullo wa yaquluna suna cewa ashriq sabir ma'ana bullo a wajen sabir sabir sunan wani gumki ne da ke gare su to rana tana bullowa ta wajen sabir kin to ba sa tahiya ba sa tahiya mai suna wajen shihwar shaidan da wajen yin tawaful ifada sai rana ta hoto a daidai gumki kin nan ta dago a kansa ta zo daidai shi to sai su ce to a wannan lokacin za mu tahiya shine ma'anar ashriq sabir rana bullo a wajen gumki sabir wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum shi kuma sai manzon Allah ya saba musu thumma afada qabla an tatlu ash-shamsu sai shi ya kasance yana tahiya a wajen jihwar shaidan a wajen tawaful ifada duka a kamin rana ta hoto kenan su sai rana ta hoto da dago sai manzo Allah ya ce ku saba musu ku kuma ku zan hita kamin rana ta bullo rawahul bukhari wannan hadisin mafi girma abin da ke koyar da mu shine duk abin da zai sa kai kamanceceniya da mushrikai da kahurai addini ya ja kunnuwa mu akan sa shi yasa manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk abin da kasan zai sa kai kamanceceniya da kafirai ka nisance sa shehi alkhairi ka nisance sa shehi alkhairi misali komi karancin abin ka nisance sa shehi alkhairi babban misali gayu misali suna sa wannan hula da ake da ake turowa gaba ko hana sallah in ji hausawa ta cancanci sunanta wa aka san suna sa ta kahurai ko arna amma yanzu zaka gani yake suna musulmai ma suna sawa to ka gani mutum ya nisanci wannan shi ya alkhairi domin an san su suka keɓanta da wannan da wannan me da suna wannan irin hullunan da abubuwan da suka kama da haka idan muka shigo a gonar gayu wannan za mu iya ba da misalai masu yawa an gane ko irin su zazzaɓe wando irin su sa wando da shire irin su shi sa ɗan kunnen shi wannan ba ma gayanci ba ne shi tambaɗa ce wannan daudanci ne an gane ko allah ya kare mu mala ya ce wa an ibni abbasin daga ibnu abbas wa usama tabni zaidin da usama ɗan zaid radiyallahu anhum allah ya dada su kala sun ce lam yazalin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai gushe ba yulabbi yana labbaika hatta rama jamrat al-aqaba har sai da yayi jihuwar shaidan ta ranar sallah rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi yake nunawa da mutum yayi jihuwar shaidan ta ranar sallah to yayi abinda ake ce ma at-tahallulul awwal ya walwale daga ihrami walwalewa ta farko komi ya halatta a gare sa in ba jima'i ba sa turare sa kaya wanda aka ɗumka duk ya halatta gare ka sai dai mi sai dai babban shine jima'i da kuma kusantar mata wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annahu ja'ala albayta daga abdullahi dan abbas lallai shi ya sanya ka'aba an yasarihi an yasarihi a hagunkinsa wa minan an yaminihi mina kuma a damansa wa ramal jamrata sai yayi jihuwar shaidan bi sab'i hasayatin da 'yan duwatsu guda uku wa kala kuma ya ce haza maqamul ladhi unzilat alaihi suratul bakara wannan shine wurin da aka sabko manzon Allah da suratul bakara muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kenan wannan abdullahi bin abbas ne yake nuna mana yanda manzon Allah yake jiwa shaidan ya yake yi idan ya zo zai mai da ka'aba a hannunsa na hagun an gane ko ita kuma mina a hannunsa na dama an gane da kyau misali a ce ga, ga ka'aba nan ga mina ga muke suna ga, ga, ga gumkikin nan na inda, inda ake jiwar shaɗan kun gani nan ne hannun hagum ko kenan haka zan tsaya an gane ko sannan sai in yi sai in yi jihwa da abdullahi bin mas'ud ya tsaya sai ce wannan wurin ne aka sabko ma manzon Allah da wacce sura suratul bakara to abin tambaya anan shine suratul bakara idan kuka ruba a cikin masahif madaniya ce ko makiya a madaniya ce ko makiya a madaniya wa madaniya to kuma nan da inda ibnu abbas ke magana ina ne a makka ne to ya aka haka nan aka sabko da ita amma mu kuma an ce muna madaniya ce kuma haka ne wannan shine magana mafi inganci an gane ko wanda yana ma kusan ya zamanto ijma'i ya za a iya a walwali wannan matsalar wannan sai malaman ulumul qur'an ko to yanzu kuna buƙatar kusan dabit ma'ana abinda in ka rike sa ka'idar da in ka rike ta za ka san wannan shine madani wannan shine makki idan aka ce wannan surar madaniya ce ba wai ana nuhin dole dole ala tilas madina aka aihe ta aka aka sabkar da ita ba an gane ko idan aka ce wannan makar makiya ce ba ana nuhin dole dole makka aka sabkar da ita ba a'a ana nuhin wannan madaniya ce li'annaha unzilat ba'da al-hijra wannan makiya ce li'annaha unzilat qabla al-hijra an gane ko in kuka rike wannan ka'ida kullu suratin unzilat qabla al-hijra fa makkiya wa kullu suratin unzilat ba'da al-hijra fa madaniyah duk surar da aka sabkar bayan hijira micece ku bani amsa micece an gane wannan shine kenan don haka wannan surar an sabkar da ita a makka amma micece madaniya ce don me yasa don bayan hijira ne aka mi aka sabkar da ita wannan shine kenan za ku samu surori an sabkar da su a ta'if wasu an sabkar da su a badar wasu an sabkar da su a ina ƙauyuka haka wanda suke tsakanin makka da madina kun ga in mutum rike wannan ka'idar kenan ya san yanda zai iya ya bambance wannan insha Allah maliki cewa wa an jabirin radiyallahu anhu qala rama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aljamrata manzon Allah ya jehi aljamra aljamra ita ce me yake da suna jihuwar shaidan yawman nahri amma nan da aka kawo shi da da al at-ta'rif yana nuhin ma'ana jihar shaidan ta ranar sallah wadda ake mai da suna rami jamratul aqaba ya yi jihar shaidan yawman nahri a ranar layya duhan lokacin hantsi ma'ana lokacin da rana ta dan dago wa amma ba'da zalika amma bayan wannan fa idza zalati shams to yana yin sa bayan rana ta karkata daga tsakiya rawahu muslim muslim rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana bayanin sauran jihon shaidan shi lokacin da ake yinsa shine bayan rana ta yi zawali ta huta daga tsakiya na gaya muku jiwar shaidan rana hudu ake ko rababbar sallah da ranakun sallah da suke biyowa baya guda uku to na ranakun sallah nan guda uku na baya na ayyamu tashrik su ana yin su bayan rana ta yi zawali ta karkata daga tsakiya wannan shine sunna وعن ابن عمر رضي الله عنهما دغ ابن عمر الله يدرس انه كان يرمي الجمرة الدنيا يا كسانتي yana jihon shedan ta kusa na ga ya muku jamra uku ne akwai jamratul aqaba akwai jamratul wusta akwai jamratu as-sughra an gane ko to jamratud dunya ita ce jamratus sughra domin ita ake farawa da ita jamratul wusta ita ce ta tsakiya jamratul aqaba ita ce ta karshe ita ce kuma jamratul kubra to wannan shine kenan kenan ya kasance yana jihar jamratud duniya ma'ana jamra ta farko jihon shaidan na farko bi sab'i hasayatin da yan duwatsu guda uku yukabbiru ala athari kulli hasatin yana yin kabbara bayan ya jeho kowanne dan dutse kenan ya zo dutse ya jeho sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine ma'anan wannan bakwai na ce ko nawa uku na ce ko subhanallah sabakul lisan ne kenan irin shi ne na yi a wajen hudu ba bulbil munasaba yau da muka yi hudu ba wajen gayin shekaru na na rago da kuma akwai da da bunsuru kenan na yi kuskure wajen wajen sai na gayi na wancan na gaya ma wancan rago muka ce shine yake farawa idan ya wata shidda ya shiga a cikin wata na bakwai a lokacin ne ya halatta a fara layya da shi har zuwa abin da ya sama rago da tumkiya wata bakwai shi kuma dan bunsuru da akuya sunu suke da shekara guda sun cika shekara guda sun shiga cikin ta biyu to a wajen hudu ba sai na shirkice su kenan wannan shine kenan in babil amana yana da kyau kenan mu tunatar da mutane wannan na gaba yake cewa kenan bisabi hasayatin sai ya jiwa da 'yan duwatsu guda bakwai yukabbiru ala athari kulli hasatin yana kabbara a bayan kowanne ɗan dutse summa ya taƙaddamu sannan sai ya gabata bayan ya ƙare jihar sai ya gabata ma'ana ya je gaba don me sake zuwa gaba don ya ba saura dama su masu yi jihar summa yushilu ai ma'ana sannan ya nemi wuri wanda yake da wanda yake da dama ma'ana wanda yake da hili haka shine ma'anan yushilu kenan sannan sai ya nemi wuri wanda yake da dan hili fa yaqumu sai ya tsaya a wannan wurin fa yastaqbilu alqibla ya fuskanci alqibla an gane da kyau ko fa yaqumu tawilan sai ya tsayuwa mai tsawo a wannan wurin wa yad'u yayi addu'a wa yarfa'u yadayhi kuma ya daga hannayensa kenan ya kare da jiwa ta farko an gane ko sun mayar milwusta sannan sai ya zo jihar shaidan ta tsakiya sun ya za ta shimal sai ya kama bangaren hagun fayus hilu ya nemi wuri wanda yake da dan hili wa ya komu mustaqbil alqibla kinan bayan ya kare na tsakiyan shi ma haka yake yi ya kama bangaren hagun ya nemi wuri mai dan hili wa ya komu mustaqbil alqibla yayi tsaye yana kallon alqibla thumma yad'u sannan yayi addu'a fa yarfa'u yadayhi sai daga hannayensa wa ya ƙumu tawilan kuma ya yi tsayuwa mai tsawo sun mayar mi jamrata zati al'aqaba sannan sai ya jehi mai da suna jihon shaidan na uku min batnil wadi a cikin kware wala yaqifu indaha sai dai shi baya tsayuwa a wurinsa ma'ana jiwar shaidan na uku in kayi baka tsayawa na farko da na biyu sune ake tsayawa ayi addu'a amma na ukun da kayi shi tahiyar ka zakai shine wala yaqifu indaha thumma yansarifu sai ya tahiyatai fa yaqulu sai ce haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu haka naga manzon Allah yana aikatawa rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin an gane yadda ake jiwar shaidan ko abu mujahid yanzu aka ɗauke ka aka zura ka me yake da suna a wajen aikin hajji za ka iya jihar shaidan a bayanin da muka yi a ka gane ko to ba sha Allah Allah ya sa haka jayyid wa anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala da gare sai yace lalle manzon Allah ya ce Allahumma arhamil muhalliqina ya Allah ka ji wanda suka yi aski qalu ma'ana suka yi kolo suka kwashe gashin su gaba ɗai qalu suka ce wal muqassirina ya rasulullah da wanda suka rage ya ma'aikin Allah qala fi thalitha ana uku sai ce wal muqassirina da wanda suka rage muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa yana daga cikin ayyukan da ake a sallah shine aski bayan kayi jihuwar shaidan sai ka zo ka yanke dabbar ka sai ka yi aski ka je ka yi tawaful ifada an gane ko to wannan aski mutum yana da zaɓi ko ya aske gashin gaba ɗai ya yi kolo ko kuma ya rage gashin nasa an gane ko to dan manzo Allah ya nuna mana cewa mutum ya aske gaba ɗai kin shi yahi shine sai zo yana addu'a ya ce Allah ka ji kan wanda suka aske gashi gaba ɗai Allah ka ji kan wanda suka aske gashi gaba ɗai sahabbai suka ce wanda suka rage wa wanda suka rage su ne kekere kalame an gane ko to mu ba a samu cikin addu'a ba wanda suka rage fa sai na uku yace to da wanda suka rage shikenan sai ya shiru sai ya nuna mi al ahsan al afdal mutun yayi mi yayi mi yawa ya aske gashin shi gaba dai amma wannan fi haqqin rijal ya shahi maza ne an gane ko mata ban da su su mata abinda aka so shine su rage aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin su son ake kullu su kasance a cikin ado ga mazan su an gane ko wa yake so ya ga kan matar shi kaman an guiguye gogori ba ba mai son wannan ko to kun ga shi yasa musulunci ita mace ma malamai suka ci haramun ne ta aske kanta sai da larura an gane ko domin aske kanta ma na farko kama ce kamanceceniya ce da wa da maza bayan wannan kuma ta adon da ake so mijinta an tambayi manzo Allah wace ce almaratu salihah allati idza nazara ilaiha sarrathu dala mai kolo in ka kalle ta za ta sarratka an gane ko ba za ta sarratka ba ba za ta birge ka ba to shi yasa musulunci ya ya hana wannan na gaba ma da yace wa an abdullahi bin amru bin al-as kuma shi aske kai da kolo duka ana yin shi a wajen aikin haji ana yin shi a wajen umara an gane ko umara ma in mutum ya zo amma sai dai abin da ya dacewa a wajen umara in ka san da bayan kayi umara lokaci kaɗan ne ya yi saura a yi aikin hajji abin da ya dacewa wajen umara ka rage wajen hajji sai ka yi mi sai ka aske domin yanzu a wajen umara ka yi toli a wajen hajji za a samu gashin da za a ragewa inda ba fata za a ɗaiɗayewa ba to shi sa malamai suka ce a wajen umara in dai lokacin yana kusa kana ganin kamin aikin hajji gashin ba zai hutu ba to abin da ya alkhairi ka rage an gane ko domin aikin hajjin shine mafifici akan me akan umara musamman ya kasance umara ce ta hajji ne na farilla za ka yi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito sa male ce wa anil miswar wa an abdullahi bin amru bin al-as daga abdullahi dan amru bin al-as radiyallahu anhuma Allah ya dada su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah waqafa fi hajjatil wada'i ya tsaya a hajjin bankwana faja'alu yas'alunahu sai suka sanya suna tambayarsa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce lam ash'ur ban sani ba fahalaktu qabla an azbaha sai na aske gashi kame in yanke alhali kuma sai an yi yanka sannan a yi a aske gashi to shi kuma yanzu ya aske gashin shi kamin ya yi kamin ya yanka ƙala sai manzo Allah ya ce idbah wala haraj je ka yanke babu laihi faja a akhar sai wani mutum ya zo faƙala sai ce lam ash'ur ban sani ba fanahartu qabla an armiya sai na soke dabba ta kame in yi yanka an gane ko kame in yi jihuwa jihuwar shaidan alhali kuma sai an yi jihuwar shaidan sannan a yi mi a yi mi a yi yanka a yi a soke dabba ƙala sai manzo Allah ce irmi wala haraj to yanzu je ka yi jihon babu laihi fa masu ila yau ma'idin an shay'in babu wani abu da a wannan ranar da aka tambayisa kuddima da aka gabatar wala ukhira ko kuma aka jinkirtar illa qala face ya ce if'al wala haraj je ka yi babu laihi muttafaqun alaihi wannan hadisin babban abin da yake karantar da mu shine a cikin kuskure ga abin da ya kamata kai sai kai wanda yake bi masa babu laihi in dai adamine ne da uzuri an gane ko in dai da uzuri ne cikin kuskure wannan hadisin sai kara tabbatar mun da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin ka'ida ce daga cikin ka'idodi na usulul fiqh inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya yafi ma al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su su yi an gane ko wannan falala ce daga daga Allah madaukakin sarki domin akwai al'ummomin da ko cikin mantuwa ka yi abu sai a baka zunubinsa an gane ko amma mu dalilin allah ya arzita mu da annabi mai tausayinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim da allah ya arzita mu da shi dalilinsa sai muka samu sauki a cikin wannan addinin namu allah ka kara mana son manzon allah sallallahu alaihi wasallam malici wa anil miswar ibn makhrama daga miswar dan makhrama radiyallahu anhuma Allah ya dada su anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa nahara qabla an yahliqa ya soke dabbar sa kamin ya aske gashi wa amara ashabahu bidhalika kuma ya umurci sahabbansa da yin haka rawahul bukhari bukhari rawaito wannan hadisin yana ƙara tabbatar muna dai kahin mutum ya aske kansa sai ya yanke mi sai ya yanke dabbarsa domin asali idan mutum wannan abin da mutum ya hadaya bi mathabati al-udhiya misali mai layya idan watan zulhijja ya kama an hana kai mi ka aske gashi an gane ko ka ɗebe mi a kaiwa sai wannan lokaci sai an yanke wannan dabbar sannan za ka askewa to shi ma haka wanda yake a wajen aikin hajji kamar haka nan ne na wajen ma aikin hajji shi ya ma yi tsananta sosai don shi in mutum ma ya hudda gashi to akwai fidiya a kansa an gane ko azumi na kwana uku ko kuma ciyar da miskini an gane ko ko kuma mi ko kuma yin me da suna ko kuma yin yanka wani yanka ka cire gashi sai ka yi yanka ka cire gashi sai ka yi azumi ka cire gashi sai ka ciyar to kun ga wannan sai nuna suna su ma yana da tsanani sosai wa na aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ramaitum idan za ku yi jihar shaidan wa halaqtum kuma za ku yanke kai ko idan ramaitum me da suna madi ne idan kuka yi jihwa wa halaqtum kuma kuka aske kai faqad halala lakum at-tibu to turare ya halatta a gare ku wa kullu shay'in da komai da komai illan nisa'a sai dai mata rawahu ahmad ahmad ya rawaito wa abu dawud da abu dawud wa fi isnadihi da'fun sai dai a cikin hadisin akwai rauni al hadithu da'ifun lakin al amala alaihi haka ne idan mutum ya yanka ya aske kai shikenan yayi at tahallul awwal ya halatta yi duk abin da aka hana sa a wajen aikin hajji in ba mi ba in ba saduwa da mata ba wannan shine kenan mala ya ce wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma daga ibnu abbas allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon allah ya ce laisa ala nisa'i halqun ah kun gama mun yi gaugawa ko laisa ala nisa'i halqun babu aski ga mata wa inna ma yuqassirna sai dai su za su rage rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa bi isnadin hasan da sanadi mai kyau kun gani ko babu mi me yake da suna aski gashi gawa ga mata mi ke gare su shine ragewa kuma ko ragewa ba da yawa aka ce su rage ba inda ki rage ko da tsoro guda ki kama ki dan kille shi kenan yayi wannan shine kenan jayyid wannan hadisi nan muna yanda musulunci abubuwa da yawa ya doki ma mata a wajen aikin haji kun san hatta wajen dawafi sauri saurin da ake kun san da mata ba su ciki maza ne kawai aka ce su yi sauri sauri guda uku amma mata su an dauke musu an gane ku don su ba a so su yi mi ba a so su sha wahala to amma kaga tura sun ce a'a dole su ma a bar su yi su sha wahala su kuma sun ce a'a yanda tura nan suka ce haka yake dacewa an gane ko wannan shine kenan kana raba me yake da suna kana raba su da aiki kana raga ba su da kaya suna dora masa gango in ji hausa ko wannan shine kenan mali ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna al-abbas ibn abd al-muttalib lalle al-abbas dan abd al-muttalib radiyallahu anhu Allah ya dada shi ista'dana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi izinin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa an yabi ta bi makkata ya kwana a makka layali ya mina a dare rayin mina min ajili siqayatihi dalilin shayarwar da yake yi fa'adina lahu sai masa izini muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kun san me yake da suna ƙuraishawa duk abin da ya shahi ka'aba an rarraba sa gida-gida wanga gidan ga abin da su za su kula da shi na ka'aba wanga gidan suke kula da kaza akwai wanda suke kula da sa sutura ga ka'aba har yanzu kuma su ne su da ja sun san asalin su an gane ko sun san daga cikin sahabbai su waye dangin su akwai wanda su aikin su shine shayar da ruwan zamzam su ne banuwa su ne banul muttalib an gane ko banu abdul muttalib ƴaƴan abdul muttalib dalilin kuma abdul muttalib ya samu wannan wannan me yake da suna dama akan ruwa na zamzam shine kun san an yi lokacin da aka yi yaƙi tsakanin ƙurashawa da me yake suna wata kabila da ake ce ma jurhum wanda dukkan su larabawa ne da suka zo suka kawo ma laraba suka kawo ma ƙurashawa hari suka tarwatsa su an gane da kyau ko daga baya su kuma ƙurashawan allah maɗaukakin sarki ya ba su iko sai kasance a yanzu kaba da ruwan zanzam a kan hannun kabilar ta jirhum suke daga baya sai shawa allah ya ba su dama suka samu wanda suka kama musu suka kawo ma wannan kabilar hari da suka kawo musu hari suka ga an kusa cin su da yaƙi 'yan kabilar jurhum nan dan bakin ciki yanzu wajen rijiyar ta ruwan zamzam kun san a da suna kwance ne take da bulluwa ne za ta yi sama sama sama sama amma wuri guda ne suke suna hitowa suna bugowa to yanzu sai suka samu kaya suka yi ta tusawa a cikin wannan ramen inda ruwan suke bullowa wannan rijiyar ta zamzam suka yi ta tusa kaya suka kawo zinariya da azurfa da gumaka da komi suka cika wannan rijiyar suka narke zinariya suka zuba a wannan wurin don saboda wurin ya dambale suka kawo ƙasa hora suka zuba suka bibbirkice wurin ta yanda kai in ka zo a wurin baka cewa akwai rijiya baka ma tsammanin cewa ruwa sun taba me sun taba bullowa a wannan wurin haka suka yi ma wurin suka badda rijiya suka badda rijiyar zanzam da aka kore su daga garin kurai shako da suka zo su isko rijiyar zanzam ba suka rasa ina ne wannan rijiyar take sai a lokacin abdul muttalib yana kwana wataran an gane da kyau ko yana a cikin kwana a wataran sai aka nuna masa ga inda wannan rijiyar take yana tashi a wannan lokacin sai ya ji inda ko aka nuna masa a cikin kwana ya becike wannan wurin ya becike yana ta tono yana ta tono yana ta tono an gane da kyau ko har sai da ya kai a wajen wannan rijiyar daɗinta kuma ga ruwa sun bullo sannan kuma ga zinariyar da aka cika rijiyar da ita nurun ala nur kenan a wannan lokacin sai sauran ƙuraisha suka ce a to madalla madalla yanzu sai a raba sai a raba shi kuma abdul muttalib ya ce a ban yarda ba wannan arziki ne wanda ni kadai Allah ya nuna ma dan haka ni kadai Allah yake so in kula da wannan rijiyar ban yarda ba rijiyar a karkashi na za ta kasance ni zan kula da ita kuma wannan arzikin da na huddo nawa ne suka ce a'a su kun musu yarda ba faɗa ya so ya kaure tsakanin ƙurayshawa kansu suma da ƙarshe sai wani mai hikima ya ce a'a kada a yi haka mu je a wajen bukanya kaza akwai wata babbar bukanya da ke gare su a ina a yemen an gane ko suka ce yanzu a je wajen ta canza a raba rigima dama sun saba idan ta kai ta kai to can ake zuwa raba rigima suna a bisa kan hanya idan rana ta yi sai abdulmuttalib allah ya sako masa da girgije yana lullube sa a lokacin tsananin zahi zahi na bugun su sai ga abdulmuttalib ana yi masa ruwa a cikin wannan girgijen an gane da kyau ko suka ce kai anya ko wannan rijiyar ba kai bane ko yanda kace kai dai ne allah yake so ka zamna da ita haka ko aka yi kamin su kai a wajen wannan bukanyar suka sasanta tsakanin su to ba matsala mun yadda ka je da ita amma dai a zan dan muna an gane da kyau ko ce ani da ban ce ban ce ba zan dan muku ba a ya kasance dai mu ke da ragabar kulawa da ita har zuwa tashin kiyama to su aka bar ma ita ko har zuwa tashin kiyama an gane ko to al abbas ya gadi wannan ne ya gadi shayar da mahajjata hatta a yanzu suke shayar da mutane wannan ruwan hatta a yanzu sai in dai sun ɗauki aiki amma asali su ne har a yanzu to shine al-abbas ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ba su damar a ba shi damar shi ba sai ya kwana amina ba wannan kwanakin da ake yi dan saboda yanzu samun damar shayar da mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu laihi an baka damar wannan an gane da kyau ko shine kenan abinda wannan hadisin a yake yake karantar da mu ina tsammani ko muna so mu kare wannan kitabikin ba za mu karisa ba sakamakon kuma akwai wata ziyara da muka samu da wani dan uwa daga nigeria mai ke da suna bil'akhas a garin bauchi wanda yana ɗaya daga cikin matasa 'yan salafiya mai kata an gane ko idan na ce muku haka ina nuhi yana ɗaya daga cikin ɗaliban dr idris abdulaziz hafizahullahu ta'ala tare da shi muka yi karatu a jami'a to ya kawo mana ziyara na ce to yana da kyau ya zo a majalisi dan gabatar mun da wasu 'yan kalmomi a cikin 'yan mintutuka insha Allah kenan sai a gyara mishi kujera kamin ya zo za mu liƙe da wani faɗakarwa kamar yadda muka saba shine yau ina karatu na karanta wani labari wanda yake da wa'azi sosai a ciki shine a lokacin magabata an yi wani sarki wanda yake da mataye guda uku yana da mataye guda uku da ta horko da ta biyu da ta uku ta ukun ya kasance yana bala'in santa yana masihor santa fiye da sauran kowa sannan kuma kullum bakin cikinsa shine tsoron kada a zo ya rabu da ita kada a zo ya rabu da ita ko kuma kada a zo ta samu wani ta shi na biyu yana da mata ta biyu ita kuma ya kasance duk in ya shiga wata matsala ita ce yake zuwa yana shawarta ta ita ma yana son ta duk in ya shiga matsala ita ke taimaka masa a wajen hita daga cikin wannan matsalar ita ce abi ke shawararsa na uku ita ce ta horkon ita kuma ita ce baya so babu ruwan shi da ita ya bar ta kara zube yanzu sai ajali ya zo masa yana akan gadon mutuwa ya tabbata da tabbas babu makawa lokacin tahiya ya yi to shi yanzu haushinsa a sa shi shi kadai a cikin kabari yana so alaci da sai samu ɗaya daga cikin mata yanan tasa wadda za ta me za ta rakiyarsa a cikin kabari sai kirawo matarsa ta farko ya fara zano abubuwan da ya mata na son ta da yake na kaza hidimomin da ya taimata da kaza da kaza ya ce to ina so kamar yadda nake son ki a duniya ban son rabuwa da ke to haka ina son yanzu ki taimaka ki rake ni mu je a cikin kabari tare ki ɗebe mini kewa ta ce allah ya sawaƙe an gane ko ta ce masa idan ka tahi ka mutu akwai wasu maza suna jira na za su aure ni ka san ni son kowa ce kin wanda ya rasa ta tashi ta tahiyyarta bata ma tsaya sauraron shi ba sai ce a kirawo masa ta biyu domin daidai ne ke kiran su ta biyu ta zo ya ce mata wance kin san da ke ma ina son ki duk in ni shiga wata damuwa ke ce nake gaya ma ki taimaka min ki walwale min wannan damuwar to yanzu ma ina da damuwa ina so idan na mutu ki bi ni ki shiga a cikin kabari ki ɗebe mini kewa kada in kasance a ni kadai ta ce a sha haka ne kamar yadda kake faɗi ka faɗi duk in ka shiga matsala ina taimaka maka wajen huta daga cikin matsala ina ɗebe maka kewa amma ke wadda zan iya ɗebe maka bakinta nan duniya abun da zan iya maka shine in ka mutu in taimaka a turbuɗe ka a saka a cikin kabari ta tashi ta tahiyarta yana cikin wannan shimamin shi bai ma kawo kansa ga ta ukun ba eh, ta horkon tunda waccan ta ukun ce da ta biyu waccan ta tahi sai ta horkon ta yi magana daga nesa tana cikin rishin lahiya don ba ta samun rishi ba ta samun kulawa daga gare sa ta ce mai gida ni zan bi ka ba matsala ni duk inda ka shiga zan shiga ba ma sai ka roƙe ni ba ni zan bi ka zan je in ɗebe maka da kewa sai ce a sha wance da a ce na sani da ke ce na kula da ke da ke ce na ba kulawa ta musamman domin gashi yanzu kin nuna ke ce za ki zamnawa tare da ni kuma na ki ko na so sai na zamna tare da ke in dai allah ya bani rayuwa a nan gaba zan yi wata rayuwa to babu wadda zan kulawa da ke in ba ke ba babu wadda zan kulawa da ita in ba ke ba haka ko aka yi ya sheƙa matan nan aka sa shi tare da ita a cikin mi a cikin kabari amma kun san kowa ce ce matan nan guda uku kowa yana da ita salahuddin tuzuru kake ko to kana da matan nan guda uku muje amarya ta uku wace ce ita ce kuɗi dukiyarka akwai wanda baya da komi talaucin kana dukiya to dukiya ita ce matar ta uku akwai wanda baya son ta akwai wanda baya son ta duk wahalar shi akan ta yake na biyu matar ta biyu kun san wace ce a su ne dangin mutum in ka shiga matsala su za su kama maka su yadda ka daga cikin matsalar danginka dangi na uku kun san wace ce ina za ai ba sai na gaya muku ba ko menene ayyukanka ka so ko baka so ba sai ka shiga ko ba sai ka shiga ba sai ka shiga da su an gane da kyau ko wannan kissar abinda take fassara mana shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit talatatu idan mutum ya mutu abubuwa guda uku suna bin sa ahluhu wa maluhu wa amaluhu iyalinsa da dukiyarsa da aikinsa fayabqa wahidun wa yarju usnani biyu su komo gida ɗayan haya ina ya zamna tare da kai shine mi shine aikin da kai gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe kahin ma akai gobe a cikin kabari za a saka ma kowa da abin da ya aikata in alkhairi kai zaka zamna tare da shi in sharri kai huwa za ka zamna tare da shi ashe kowanne daga cikin mu yi kokarin aikata aikin alkhairi wanda zai sa ya ji daɗin zama da shi a cikin kabari wannan shine abin da zan leƙa zan leƙewa da shi za mu kira wuki nan bakon mu a yi muna afuwa a saura a zamna san duk bakon da zai zo zai zo da wani alkhairi wanda takan iya ya zamanto dalilin shiryuwan mu malam auza'i bismillah irin kwamunan kenan Ah, yeah. نسيها كذا هذه خطيك شراكه